وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي واستنى بسنته إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yawa musulmi ci gaba da karatun da muke a cikin wannan littafi mai albarka bulogul maram min adillatul ahkam kan mu mance yau muna 27 ga watan zulhijja hijira manzala sallallahu alaihi sallama na da dubu da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya daidai da ishirin da bakwai ga watan da ishirin da shidda ga watan bakwai miladiya na da dubu biyu da ishirin da biyu sati da ya gabata mun karanci babi babu haddar zani babu haddi zani babi wanda yake magana da haddi na mizinaci kuma mun kare wannan babi za mu tashi kan sabon babi babu haddin ƙarfi a mai idaci babu haddin sarika sannan za mu tashi kan babu haddin sarika babi wanda yake bayanin haddi na wanda ya sata na wanda ya saci dukiyar wani menene shari'a ta tanadar mushi kashin haka nan malam ya yi taliti kala sheikh abdullahi bin abdurrahman bassam rahimahullah a sheikh abdullahi bin abdurrahman bassam wanda rahma Allah ta kara tabbata gare shi na cewa lidha nara albilad allati amilat bi hududillah wa nafazat hududahu istatabba fiha al-amnu walau kanat da'ifat al'udda yake cewa dalilin haka wannan haddi na sata da shari'a ta yi umarni za mu ga garurukan da suka yi aiki da wannan dokoki na haddi dokokin Allah madaukaki ta zartar da wannan dokoki to za mu ganta kwanciya hankali ya tabbata a wannan garurukan. ko da dai wannan ƙasa tana da rauni ɓangaren makamai da abin da ya kama da duk ƙasar da za a tabbatar da shari'a ta Allah madaukaki to za a samu kwanciyar hankali cikinta wa naral fawda wa qatl al anfus wa intihak al a'rad wa salb al amwal fi al bilad allati hakamat al qawanin kuma haka za mu ga rishin tsari fauda shirme da rishin tsari da kisan rayuka da cin mutuncin mutane da kwace musu dukiyoyi a garurukan da suka yi hukunci da dokoki na turawa wanda ba dokoki na shari'a bal ma ba kama wannan zamani namu wanda farawo zai dira gidanka da makami ya nema ya halakar da in ka buge shi da kaje tambaya ya buge ka ba a lissahin ta'addancin da ya yi a kai yanzu shi ake karewa kai wanda aka shiga gidanka ake nema amma ta'addancin in ka nema ka kare kanka to kama wata matsala ce na sai zamanto da irin wannan tsari sai aka buɗewa azalumai hanya wadda za su ci gaba da zalunci shi ne duk kasashen da ka ga yanzu dai ɗauki turawa ba zancen shirye-shirye da makamai da matakai ba a zance a can amma dubi irin ta'addancin da ake yaki da ranar ƙiri-ƙiri barayi za su yi suke bankin da take da mugun tsaro amma su yi sisata saboda dokoki ne na banza da wuri aka kawa wanda bai dace ba da kan yadda al'umma Na'am. قال رحمة بالجناية المعتدين من جهلهم سنا cewa rahama ce da jinaya ga wanda aka wa ta'addanci wannan kuma da jahilcin su ne bin rahmati wa mawdi'uha sun jahilci wannan rahama da wurinta ina ake rahama rahama sun jahilce ta sannan kuma ina ake rahama hallau sun jahi wurin na walau kanat qawiyatun mutamaddinatun ko da dai tana da ƙarhi kuma a ce wannan ƙasa ce wadda ta kumci sunan ƙasa kamar republic fa madat hayatuha ma baina salbin wa nahbin sai rayuwarta ta shuɗe a cikin kawai kwace da warce kana tafiya kawai mutum sai zo ya iske ka da dukiya warce yi gaba kwace قال المؤلف رحمه الله أنا عائشة رضي الله عنها قالت an samu wannan hadisi daga Aisha wadda yarda Allah ta ƙara tabbata gare ta tace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama manzo Allah wanda tsirayen Allah da amincin su ƙara tabbata gare shi yake la tuqta'u yadu sariqin illa fi rubu'i dinar fasa'idan ba a yanke hannun barawo sai akan abin da yake rubu'i na dinar dinari guda a kasa shi kashi hudu idan barawo ya saci kashi ɗaya daga rukunin dinari a wannan sai a yanke mai hannu abin da ya gaba sama muttafaqun alaihi wannan hadisi imam bukhari da muslim suka fitar da shi wal lafzu li muslim kuma lafzun wannan na imam muslim ne yanzu ya rage gare mu sai mu bincika dinari nawa canji ne na hawa na sabga yanan in misali ya yi jika 25 a ƙasa ta kashi guda hudu kashin guda idan mutum ya yi sata to an san wannan ya huce bukatar shi ta ci da sha a wannan lokaci kawai dukiya ce yake nema قال واللفظ للبخاري لفظ ولنا إمام البخاري تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا إمام أحمد إياد رواية iqtaru fi rubu dinar ku yanke hannun barawo a cikin kashi guda daga cikin kashi hudu kuna ganin inda ana zartar da wannan haddi ƙasa ta yi talauci ba ta yi domin mutum ɗaya sai ya rubuta ciki da dukiyar al'umma miliyarori ya yi kwance shi amma inda ya san yayi hannun shi za a yanke in ya kara a yanke in ya kara to san haddin da za a mai dabe ba qala iqta'u fi rubu dinar wa la taqta'u fi ma huwa adna kada ku yanke hannun koma bayan haka nan min zalika daga wannan wa an ibn umar radiyallahu anhuma an samu wannan hadisi daga abdullahi da umar wa an da yarda Allah ta kara tabbata gare shi annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama ta lalle annabi wanda tsirayen Allah da amincin su kara tabbata a gare shi ya ce kala annan nabi sallallahu alaihi sallama qata'a fi majannin thamanuhu thalathatu darahim wazala sallallahu alaihi sallama ya yanke hannu a majan jan wani makayi ne thamanuhu thamanuhu thalathatu darahim kudin shi dirhami guda uku ne kuma hadisi ne wanda imam bukhari da muslim suka fitar da shi wa ana bi huraira radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam an samu wannan hadisi daga abu huraira wanda yadda Allah ta kara tabbata a gare shi yace la'ana Allah sariqa yasraqu al-baydata fatuqta yadahu wa yasraqu al-habal fatuqqa yada Allah ya nisantar da barawo daga rahma Allah madaukakin ya la'ance shi ita la'anta asalin ta nisantar al-ibtiad min rahmatillah nisantar suwa daga rahma Allah madaukakin wanda barawon da zai saci kwai a yanke mai hannu ya saci igiya a yanke mai hannu wannan min babu tamthili ne ba dan in ya saci kwai ba za a yanke mai hannu ko ya saci igiyar da bata kai ba rubo dinar za a yanke mai hannu amma ishara ne akan abin da bai kai ya kawo ba zai sata wanda zai kai sababin a wani yanke mai wata gaba daga cikin gababin wannan jikin shi kuma wannan a ƙarƙashin wannan hadisi akwai barazana da tsoratarsuwa ga ɗaukar haƙƙin wani wanda ba sata ko mun kankana abin da mutum ya sata muttafaqun alaihi aidan wannan hadisi imam bukhari da muslim halau suka fitar da shi wa ana aisha ta radiyallahu anha an samu wannan hadisi daga aisha wadda yarda Allah ta kara tabbata a gare ta ce anna rasulullah sallallahu alaihi wasallama qala lalle manzo Allah wanda tsirayen Allah da mun ce su kara tabbata a gare shi ce atashfa'u fi haddin min hududillah yanzu zaka nemi ceto ne daga cikin haddi daga haddodin Allah madaukaki doka ta Allah madaukaki cikin ta zaka nemi ceto thumma qama fa khataba fa qala Mazala sallallahu alaihi wasallama ya tashi ya tsaya yayi hutuba yayi galgadi yace ayyuhan nasu ya ku mutane innama ahlaka alladhina min qablikum ku sani cewa ba abin da ya halakar da mutanen da suke gabanin annahum kanu idza saraka fihim sharifu sun kasance idan wani mutum mai matsayi madaukaki babban ma'aikaci ya sata ko wani mai dangane da sarauta ko abin da ya kama da haka ko da malamta ko abin da ya kama da haka tarakuhu sai su bar shi ba sa tsaida mai haddi wai da saraka fihim ad-da'if idan kuma wani mai rauni ya sata a cikin su aqamu alaihi al-hadda sai su tsaida mai haddi kuma a rayuwar da ake yi yanzu su tari idan kaga amma hukunci mai tsanani baka da komi baka da kowa amma in kana da sai ka shiga nan ka shiga can a watsar da zancen ba wani haddin da za a ma kuma ko doka ce da za a ɗauka ba ta cancanta ba da kai ba irin da yake wadda ya kamata ne amma wannan hukunci amma kuma idan mutum mai rauni ne wanda baya da kowa baya da komi to wannan fa sai ka ga mutum ya saci kaza ya yi shekara wajen biyan cikin kasu amma ga wanda ya rubuta ciki da dukiya al'umma iya na iya wanda ka cikin manya-manyan motoci da gidaje da mata wannan irin tabi'a ita ta halakar da mutanen da ke gabanin al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mu dan me Allah bai halakar da mu ba dalilin addu'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya roki Allah Allah kai ya halakar da al'ummar shi da abin da ya halakar da al'ummomi wanda suke gabanin wannan shi ne kawai ya sa Allah bai halakar da mu ba mutafaqun alaihi wannan hadisi imamu bukhari da muslim suka fitar da shi wallahu li muslim lafzun wannan na imamu muslim ne walau min wajhin akhar an aisha radiyallahu anha iya da wani wata ruwaya daga daban ta bangaren aisha wadda yarda Allah ta kara tabbata a gare ta ummul mu'minin qalat tace كان امرأة تستعير المتاع وتشهده akwai wata mace wadda za ta ari kayan aro kayan ayyuka kuma daga bayan an tambaye ta ta maido sai ta ce bata dauka bata aura ba fa amara annabi sallallahu alaihi wasallama bi qat'i yadiha zala sallallahu alaihi wasallama yayi umarni a yanke mata hannu saboda muguwar tabi'a ce tabi'a ce idan ta yaɗu a cikin al'umma al'umman nan babu kwanciyar hankali tare da ita babu jin daɗi sai zama to illa ce wadda ya kamata a yi maganin ta tun da wuri gabanin ta yaɗu wa an jabir radiyallahu anhu an samu wannan hadisi daga jabir da abdullahi wanda yarda Allah ta kara tabbata a gare shi an nabi sallallahu alaihi wa sallama daga manzo Allah wanda tsirayen Allah da amincin su kara tabbata a gare shi qala laysa ala ala kha'inin ولا مختلس ولا مهتب ولا منتهب قطع قال صلى الله عليه وسلم yace babu yanke hannu a munahu ga wanda ya munahuci ba sata ba munahuci a muhtalisin ko wanda ya warce dukiya ce a hannunka kudi kana lissafi ya mamayo kawai ya warce a gabanka wala muntahabin ko kuma wanda zai rubda ciki ba a yanke mai hannu sai dai akwai babi na ta'ziri a ladabtar da shi a tirsasa shi ya biya kuma a ladabtar da shi daidai yadda mai hukunci alkali ya gani ko a sa shi kaso ko a hudda shi da gari bayan ya biya ko a bashi a sanya shi ya ramka kuma a mai tara duka wannan babi ne na ta'zir rawahu ahmad imam ahmad ya fitar da shi wal arba'atu da ashabu sunan su guda hudu wa sahahu tirmidhi wa ibn majah imam tirmidhi ya ingantar da shi da shi da ibn majah na'am wa alaikum assalam wa rahmatullah a na'am Nam, sai a maidawa ma'abucin duke. Nam, in in akwai in iya nan in bayyana Baitul Mal. Nam. In kuma babu Baitul Mal akwai trezor wanda duke al'umma ce gaba ɗaya haƙƙi ne na al'umma. Wa Rafi bin Khadij radiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama qala yaqul an samu wannan hadisin daga Rafi dan Khadij wanda yarda Allah ta kara tabbata gare shi yake cewa qala sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul naji manzo Allah wanda tsirayen Allah da amincin shi su ƙara tabbata gare shi iya cewa la qata'a fi thamarin wala kathari ba a yanke hannu dalilin abinda mutum ya dauka na ci na ƴaƴan itace samar dabino ne ya dauka ya ci daidai gwargwadon yadda zai ci wannan ba a ce mai a yanke a yanke mai hannu ko wala katharin qala bi fatahatayn katharin jimarun nakhli wa huwa shahmuhu alladhi fi wasfi nakhla shine wannan dan sandan nan kamar tsokar dabino wanda take tsaka asan tana da dadi tana da wani gatsi gatsi na'am shi ba wannan idan mutun ya ya sata ba a yanke saboda abu ne ba wannan ba ne ba dukiya wadda la'alla ya kasance dan bangare ne na abincin da zai ci kawai rawahul mazkuruna wa sahahu aidan at-tirmidhi wa ibn hibban wa ana bi umamata wa ana bi umayya al-makhzumi radiyallahu anhu an samu wannan hadisi daga abi umayya dan kabilar makhzum wanda ya dala ta ƙara tabbata gare shi kala ya ce utiya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi lissin kad i'tarafa i'tirafan an zo da barawo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya yarda cewa tabbat yayi sata walam yujad ma'ahu mata sai dai ba a samu ba kayan da ya sata a wurin shi wa qala lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wazala wanda tsirayen Allah da amince su ƙara tabbata gare shi ce mishi ma ikhaluka sarabta menene kasata ko me ya sanya kasata qala bala ba ada alaihi marrataini ko kasata abinda kasata ya ce eh sai da ya tambaye shi so biyu au talatan ko so fa amara bihi manzala sallallahu alaihi wasallam yayi umarni da shi fa qutiya aka yanke mai hannu waje abihi hannu aka sake zuwa da shi yayi sata fa qala astaghfirullah qala fa qala astaghfirullah astaghfirullah wa tub ilay manzala sallallahu alaihi wasallam yayi umarci shi da ya nemi gafara Allah ya tube zuwa ga Allah faƙala astaghfirullah wa atubu ilayh ce ina neman gafara Allah kuma ina tuba ya zuwa gare shi faƙala allahumma tub alai zalla sallallahu alaihi wasallam ya mai addu'a ya ce Allah ka mai gafara da yahe mishi talatan sai da ya faɗi wannan su da kuma kar addu'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam karbabba ce قال أخرجه أبو داود واللفظ له وأحمد والنسائي ورجاله ثقات imamu abu dawud da imam lafazin wannan nashi ne da imamu ahmad da imamu nasai suka fitar da shi kuma mazajen da suka rawaito wannan hadisi mazaje ne adilai amintattu mahardata wa akhrajahu al-hakim min hadith abi huraira imamu hakim ya fitar da wannan hadisi daga hadisin abu huraira wanda yarda Allah ta kara tabbata gare shi wa saqahu bi ma'ana ya koro wannan hadisi da ma'anar shi ba da lafazin shi ba وقال فيه اذهبوا به فاقطعوه ثم احبسوه ثم احسموه ku tahi da shi ku yanke mai hannu wa akhrajahu al-bukhari aidan wa qala la ba'as bi isnadi imam al-bukhari imam al-bazzar ya fitar da wannan hadisi hannu kuma yace isnadi ne wanda baya da laifi kenan wani nau'i ne na tafsihin isnadin ya ga isnadin ba mai rauni bane ba ahsimu ku wannan tarye shi وعن عبد الله وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه an samu wannan hadisi daga Abdulrahman da Auf wanda ya da'na ta kara tambata a gare shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama qala yace lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace la yaghramu sariqu idha uqima alaihi al-hadd rawahu an-nasa'i wa bayyana annahu munqati' قال أبو حاتم هو منكر yace barawo bai ya ramka abin da ya sata an tsaida mai haddi sai dai hadisi ne da'ifi mu bal ma ba ba hadisi ba da'ifi bal munkar ne akwai kiran karya idan malaman hadisi suka ce hadisi munkar to kiran karya ne aka wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam domin haddi haƙƙi ne na Allah mun gane ku ita kuma dukiyar da aka sata haƙƙi ne na wanda aka saci dukiyar shi نعم وأنا عبد الرحمن وأنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنسى مونا حديثي دقى عبد الله بن عمرو بن العاص واللي يدعنا تكار تنبتا أدريش عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دقى من زعلا وند سيدا الله دامون تنشي تكار تنبتا أدريش أنه سئل عن تمر معلق an tambaye shi game da dabinan da yake rataye faƙala man asaba bi fihi min zi hajatin ghayra muttakhidin nukbatan fala shay alai dukkan wanda ya ciri dabinan da yake rataye ba a yanko shi ba min bi fihi ya ci ya cira ne saboda ya ci da bakin shi min zai haja nan mutumin da yake da bukata zaira mutakhir nukhba ba ya ɗauke shi ba kamar wani kaya wanda zai yi ya runguma ya tahi da shi mun gane ba kayyai kayan shi ba mai kayan shi ba falashe alaihi to wannan babu komai a kan shi wa man kharaja bi shay'in minhu fa alaihi aghrama wanda ya fita daga da wani abu daga shi wannan dabinan da ya ɗauka fa alaihi algharama to akan shi akwai ramko da zai wal uquba kuma akwai uquba da za a mishi wa man kharaja bi shay'in minhu ba'da an yu'wiyahu aljarir wanda ya tahida wani abu hallau ya hutar da wani abu bayan an tattaro shi yu'wiyahu aljarir kala aljarir mawdu'u tajfi attama bayan an je an zube shi an kewaye shi wurin da dabino zai zai bushe ina wajen shanya inda ake shanya dabino ya bushe fa balaga thamanan majan ya kai matsayin wannan makayi wanda muka ce min ma'auni ne majan fa alaihi alqata'u wannan ya cancanci a yanke mai hannu Inan ya shiga cikin babi na sata yanzu ya wuce bukata ta cin abinci قال أخرجه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم وعن صفوان بن أمية رضي الله عنه أن سمونا حديث لدى صفوان بن أمية وأن يدع لا تكار ثبتا قريش قال لما أمر بقطع الذي سرق رداءه فشفع فيه lokacin da aka yi umarnin a yanke hannu wanda ya saci zanen rida mayahi shafa'a fihi sai nemi ceto a cikin wannan mutum sai aka ce mishi hala kana zalika qabla an ta'tiyani bi azala sallallahu alaihi wasallam ya ce ina ma a ce wannan ceto da ka mishi gabanin azumin da shi ne akhrajahu ahmad wal arba'atu wa sahawi bin jarudi wal hakim kuma hadisi ne sahihi imam al albani ya inganta da shi a cikin irwa al ghalib kalkashin hadisi na 2317 kenan babu ne zancen neman ceto bayan an zo yan shari'a wajen alkali in za ka wa wanda ya ma laifi rangwame sai ka mishi can tsakanin amma da zaran an zo wajen alkalanci wajen hukunci to kuma doka ta Allah za a zartas وعن جابر رضي الله عنه أن سمونا حديث لك جابر عبد الله وأن دعا الله تكار تبتا قريش قالك جاء بسارق إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنزو دون براو زوا وجمع زالة صلى الله عليه وسلم فقال سيتي اقتلوه وكشف فقالوا إنما سرق يا رسول الله أكتي ساتا تهي يا مزالة صلى الله عليه وسلم قال اقطعوه تكويك مهر فقطع ثم جاء به الثانية aka sake zuwa da shi karo na biyu wa qala uqtuluhu ku kace shi fa dhukka fa dhukira mithlu fa dhukira mithlu aka ambata mai da cewa sata ce thumma ji'a bihi thalithata ya sake sata kashi na uku aka zo da shi wa dhukira mithla aka ambata mashi kwatance wannan thumma bi ji abin rabi'a aka zo da shi karo na hudu kadhalika thumma ji abin al-khamisa aka zo da shi karo na biyar fa qala uqtuluhu yace ku kashe shi akhrajahu abu dawud wa an-nasa'i wastankarahu imamu abu dawud ya fitar da wannan hadisi da imamu an-nasa'i imamu an-nasa'i yace wannan hadisi ne munkar hadisi ne na kiran ƙarya ba gaskiya bane ba hadisi ne mai mugun rauni shi ne malam yake munkar rawahu nasai wa qala shaykh al-albani rahimahullah fi da'if sunan an-nasai munkar shi ma imam al-albani yayi wa wannan hadisi cewa munkar ina hadisi ne mai mugun rauni ba hadisi bane bai ingantacce biyan da barawo yayi sata ba a cewa a kashe shi kuma sabanin da yanzu al'umma take daukar doka a hannunta ta kashe barawo barawo baya bai cancanci kisa ba ya cancanci ya cancanci dai a mai haddi na yankewa a yanke mai hannuwa amma ba a kashe shi ba to kuma sababin da yasa mutane suka ɗauki doka a hannu duk da cewa ba daidai ba ne sababin da cewa hukunci baya ba a hukunci na gaskiya wannan ya sace ya dira da makami ya saci kayan wani kwana uku kwana hudu wata ɗaya wata biyu an gan shi ya yawo gobe ya koma hallo da ba abin da mutane za su yi sai doka a hannunsu kuma a yi ɓanna wadda ta wuce abin da Allah maɗaukaki ya umarni da shi. Wa akhrajahu min hadith al-Harith bint Hatib Nahwa haka ya fitar da shi daga bangaren hadisin Harith dan bint Hatib dan Hatib yal Hatib Nahwa kwatamcin shi. Wa zakara Shafi'i anna al-qatla fil khamisata mansukh imam shafi'i rahimahullah ya ce zancen kisa a karo na biyar hukunci ne wanda ya zamanto shahigi an shahi shi wallahu a'lam Allah madaukaki shine mafi sani subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk